أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartuwa a wannan cibiya ta yada labarai ta ban ferai domin ci gaba da maudu'inmu da 'yan uwa suka sani insha Allah ina fatan Allah shi mana jagoranci ma idan ban manta ba muna ashirin ne da tara ga wata na ainihin biyu wata safar kenan kusan ƙarshen shi kenan ko kuma ga wasu 28 hijiriya ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 inda ya daidai da 17 ne na jiyo ga wata na 11 Nuwamba miladiya shekara ta 2017 insha Allah kamar yadda dai mun bayani yan uwa insha Allah za mu ci gaba da wannan mawdu'i na mu da dai mun samu dan ragewar lokaci sakamakon yan gyare-gyare da masu na'ura sun ta tsaya muna fata ya fi mu da haka zan ba malam abin magana ya ci gaba da muna bayani malam faddal insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonferai kamar yadda muka sani wannan lokaci ne wanda muke gabatar da darussa da kuma wasu abubuwa masu muhimmanci a cikin addinin mu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin duk zaman da za mu yi kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk cikin ayyukan mu kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce makoman mu to idan muka duba akwai matsaloli da kamata a yi hattara da su musamman wannan lokaci da muke ciki musamman muskila da ta shafi abinda ake ce ma al-mustalahat mustalahat kalima ce wadda take turawa suna amfani da ita akan term yau an ce mustalahat ana kiran shi term da turanci kalima ta mustalah ba ba kowa bace a cikin addinin musulunci wajen amfani da ita domin ta samo asali ne daga as-sulhu sai aka ƙara aka ƙara alif da ta'un sai an ka ce istalaha kaga salaha sai a ƙara alif da ta'un a ce istalaha kamar yadda za a ce fa'ala sai a ƙara alif da ta'un a ce ifta'ala misali qatala sai a ce iqtatala الله سبحانه وتعالى أتكي سورة البقرة كيتي وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات كاغا ما اقتتل بيتي ما قتل با so, amma nan da anka ce istalaha ba a ga ƙa'un ba muku mun ce istalaha wani zai yi tambaya sai malaman sarf waɗanda suke kula da alaƙa ta asalin kalma a cikin yaren larabci sai suka ce duk lokacin da wato ta'un ta yi mujawara sadun ta yi mujawara da ta'un wadda ake ƙarawa za a mai da ita ta'un ne ko kuma in ta yi mujawara makwabtaka kenan da ta'un nan ma za a mayar da ita ta'un misali tala'a ya linkaya ittala'a ya linkaya to aslin shi ittala'a to sun yi mujawara sai Allah ya ce afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada sai ce attala al ghaiba kina a ittala al ghaiba aslin shi ittala'a to hakan ga istalaha ma'ana asilin shi istalaha sai aka mai da ita aka ce istalaha mislu sabara maimakon a ce istabara sai aka ce istabara رب السماوات والأرض وبينهما فاعبده واصطبر لعبادته kaga istabir sai a ce ka yi haƙuri to suka ce an ƙara alifin da ta'u saboda a ƙara nuna juriya akan abin to in muka ɗauka sai mu ce istalaha yastalihu istilahan sannan mu ce mustalah to kalima ta mustalah waɗansu malamai suke cewa malaman lugha har yanzu dai suke cewa duk lokacin da fi'ili ya zamanto aksar min sulasi ma'ana kalimominsa sun fi uku domin muna da fi'ili sulasi muna da ruba'i a larabci muna da khumasi muna da sudasi muna da suba'i sulasi shine wanda yana da kalima guda uku ko harfi guda uku mu ce zahaba ruba'i wanda yake da kalima hudu mislu wato akrama sannan kuma wato muna da wato khumasi mislu dahraja an gane ko ko in dafa afwan dahraja hudu ne in dafa to sannan kuma muna da wato sudasi sannan kuma muna da suba'i wanda dukkan su kowane yana da waznikin shi duk da yake sulatin shi ne mafi yaduwa a cikin kalima kaga in ce ihranjama ihranjama eh ina da alifun da ha'un ga ra'un kaga ina da uku kenan ina ga nunun ga jimun ga mimun ihran jamatil ibil ma'ana kenan ijtama'at to kuma muna da wato suba'i mai bakwai mislu istansara kaga istansara muna da alif sinun ta'un nunun sadun ra'un da abin da ya kama da haka wannan abu ne wanda ke na lugha suka ce to duk fi'ilin da a cikin harufansa ya wuce wato kenan shi istikbara istikbaran min istakbara ne shi nawa gare kenan eh istakbara su da shi shidda da shi istikbara na'am na'am to to idan muka dauka za mu ga cewa mustalah asalin shi ya wuce uku tun daga salaha ne sai aka kara guda biyu ya zamanto istalaha sai suka ce to duk sunan da ya kasance duk fi'ilin da ya wuce harafi uku kenan hudu biyar shida bakwai tun da babu takwas suka ce to da masdar almimi in an ce masdar almimi shine masdar wanda an ka kara masa mimun gabansa da ismu zaman sunan da yake nuna wuri sunan da yake nuna lokaci da ismul makan sunan da yake nuna wuri to dukkan su wazanin su guda ne kenan yanzu in nace mustala ina nufin wurin da aka yi sulhu ko kuma mustala lokacin da aka yi sulhu ko kuma mustala shi sulhun da kansa an gane wannan da ke ko yawwa yana ɗaukar masdar da zaman da masdar mimi da zarful zaman da zarful makan duka ɗaya ne ina fata an fahimci to sai mu dawo kan kalimar mutan mustala nan muna iya ɗaukar ta tun da abin da muke so mu gane shi mustala sai mu dauke ta a matsayin masdar almini wato kalmomin da an kai istila as-sulhu fil lugha al-wifaq shine a samu dacewa an gane ni ha Allah subhanahu wata'ala ce was-sulhu khair ko ba haka ba yin sulhu shine mafi alkhairi kuma yake cewa in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma in sun yi sulhu a dace a samu haɗin kai a sasanta in ji malam bahaushe ko ba haka ba to shine mustala wato abin da aka dace a kan shi daga wannan wuri kalma ta samu wannan kalma ta samu asali to in muka duba za mu ga cewa ita wannan kalmar mustalah tana da muhimmanci sosai ta bagire daban-daban amma in aka ce mustalah da yawan mutane sai su tsammanin ilimi ne mai zaman kansa wanda za mu magana kan shi irin mustalahul hadith shine kamar sanin hadisai domin ilimi ne da ake kira mustalahul hadis wasu na kiransa usulul hadis ko ba haka ba to kamar dai ilimi wanda yake kula da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya za a yi a gane wannan hadisi sahihi ne ingantacce ne ya za a yi a gane wannan hadisi bai inganta ba wanda ilimi ne wanda ya samo asali saboda canjin zamani can farkon zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu shi ko ba haka ba saboda mi saboda mutum zai taso ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kaga ba a bukata a ce babu wata wasiqa balle a ce kaga da hadisi sahihi ne ko da ibtun da kaga annabi inda kai imani da shi ko kuma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke rayuwa da shi a cikin gari guda ba su musu bukata to amma sai aka samu tsawon lokaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya kaura ya bar duniya sahabban da suke tare da shi lokacin nan tana yiwa za a samu ƙarya amma ba ta da yawa saboda mi saboda suna raye sun gan shi tabi'ina suka zo to gashi tabi'i tabi'ina to shi yasa aka samu haddasana wani an wani an wani an wani wanda yan qur'ani suke zage zage kaji an ce wai an wani an wani an wani silsila ce ake bi ta wanda suka rawaito hadisi don saboda a gane mutanen nan adillai ne ko ba haka ba ko ba adillai bane mutane ne na gari ko ba na gari bane saboda labari ana bukatar waɗanda suka zo da shi an san su da wannan ilmin kuma an san ba su da ƙarya sun yi fice sun san abin kuma sun yi imani ba su ba su kokarin su nemi abin duniya da ilimin nasu to shi addalin da sa samu ilmu masalahul hadith wanda malamai sun yi rubuce rubuce da dama kuma yanzu a duniyar yanzu yana daga cikin ilimin da yake da muhimmanci sosai saboda mu kare addinin mu kuma kan makaryata su zo su bata muna addinin mu ina fata an fahimci ne sabani yadda wasu suke gani to in muka kalli wannan ba shi ake zance a nan ba nan muna magana ne akan mustalah bi sifa amma wato bi sifa ce wadda ta wuce zancen hadisi ta shafi dukkan wani ilimi na musulunci kuma ta shafi dukkan wani ilimi da ake karatu a duniya ina fatan mutane su fahimci wannan da kyau to in muka ce mustalah za mu ga cikin kowane ilimi a duniya inda ilimi ne akwai mustalah ba ilimi ba ko da mutane suna da nasu mustalah kalima ce wadda tana da wata ma'ana amma za a zo a bata ma'ana a cikin wani ilimi daga cikin ilmomi. To shi yasa zaka ga duk littafin da ka ɗauka a duniya zaka ga ansa lughatan wa istilahan. To sai kai hattara. Kina an ce istilahan wani littafi ne nake karatu, wani ilmi ne nake karatu a kansa. Misali yanzu in zo cikin ilmin tafsiri. In an ka ce ma huwa tafsiru lughatan wa istilahan. yi ake nuhi da tafsiri lugatan gun larabawa wurin larabawa a wajen larabawa wastilahan da kuma wajen malaman tafsiri saboda malaman lugha ta rayuwa abin da suke nufi daban malaman tafsiri abin da suke nufi daban an fahimci wannan da kyau haka in zo cikin ilmi na usulul tafsir ilimi mai tace yadda tafsiri yake tafiya ma huwa ma'ana usulul tafsir lughatan wastilahan haka in zo cikin ilmu masalahul hadith ma huwa al hadith lughatan wastilahan ma huwa ilmu usulul hadith لغة واصطلاحا ما هو علم أصول الفقه لغة واصطلاحا ما هو علم الفقه لغة واصطلاحا ina fata an fahimci zaka an ce alfiqhu fil lughati alfahm an gane ni wastilahan kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ina fata an fahimci duk zaka ga malamai sun yi bayani irin waɗannan abubuwa da dama to shi yasa ake son mutum ya san kalma ta istilah ba wai kawai malamai hadisi ne suke amfani da ita ba abu na biyu shine cewa kalima ta istilahan tana da mataki guda uku wani lokaci zai zamanto da ma'anar lugha da ma'ana ta ilimin da za a yi bayani kusan duka ma'anar su ɗaya ne yanzu in muka ce a tafsirin lughatan albayan shine yin bayani ina fata an fahimci ni amma in ce istilahan huwa kashful ma'ani kalimatillah shine in yi bayanin ma'anar kalmomin da alqur'ani ya kunsa to kaga nan an samu al'umum wal khusus a larabci duk abin da za a yin bayani ya zamanto tafsir amma a wajen malaman tafsiri a a sai abin da ya shafi littafin Allah kaga nan bainahuma umumun wa khusus yanzu idan muka je wani lokaci kuma za a samu cewa duka ma'anarsu ta zo ɗaya ma'ana da ta larabcin da ta ilimin da ake magana a kansa duka ma'anarsu ɗaya ne ba a samu bambanci ba ina fata an fahimci ni. Wani lokaci kuma bil'aks sai a samu inda kalimar ta yi a larabci daban ko a ilmin a yaren da ake magana daban a cikin ilimin da ake magana daban guda ya yi gabas guda yawan baka ma babu alaka a cikin su. Misali kalima ta al'ilmaniya. Al'ilmaniya. Ilmaniya wata mazhaba ce ta siyasa da ake kira ilmaniya suna kiranta da faransanci laicite. an gane ni da turancin English suna kiranta secularism. To kaga ilmaniya ma'anar tafaslu dini an daula shine a raba addini da kuma tafiyar da mulki. Shine ilmaniya. To amma in muka koyo ma cikin larabci ba haka take nufi ba tana nuna an in istinbatin ta ne daga al'ilm to kaga ilimi daban raba addini kuma da daula daban kaga wannan inda ya dusa daban wannan inda ya dusa daban ina fata ana fahimta ta to shi yasa yana da kyau ka gane shin menene alaka tsakanin bainal ma'ana lughawi wal ma'ana istilahi an fahimci wannan da kyau wanda khutura shi tana da yawa sosai musamman abin da yasa na ɗauko wannan maudu'i ba wai ma mutane wanda suka gama garin mutane ba hatta da da yawa daga cikin ɗalibai ilmi da malamai sun abka cikin musiba mai yawa kan wannan kalima din kuma turawa sun rike shi babban matsayi na yakar musulunci da musulmai da canza musu tsarin rayuwa ta hanyar waɗannan almustalahat da kuma hanya ce ta ɓoye gaskiya da makaryaci da mai gaskiya a mai da mai ƙarya gaskiya a mai da mai gaskiya ƙarya makaryaci to wannan shi yasa kalmar tana da khutura sosai an gane wannan da kyau in muka je ga nukta ta gaba menene ahammiya ta sanin mustalah menene muhimmancin salimin kalma ta mustalah wannan zai sa ka gane ma'anar ni ake son a ce saboda in baka fahimci inda aka dosa ba to kai tun daga nan an barka kenan za a yi magana ne kamar mai kowane cikin daji bai san inda aka dosa ba to sannan kuma kalima tana da hutuwa a mu musulmi domin Allah subhanahu wata'ala ya tsara mu ne yadda za mu yi magana ya ce mun mu kiyayi magana da za mu faɗa domin magana kamar kibiya ce kamar yadda ma'aulan bahaushe ke faɗa in ta fita ba ta dawowa ko ba haka ba to shi yasa Allah kullum yake cewa inda mu magana mu yi magana kyakkyawa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka gaya ma bayina in suka tashi yin furta suka tashi furta wata magana su yi furci da magana ahsan mafi kyawu ka fahimce ni kaga kenan ko da ka faɗa mai kyawu dai baka faɗa cikin matsala ba amma in ya zamanto ka kana faɗan mai kyau to wata rana zaka faɗa ga mummuna ko ka sai ga mafi muni ina fata an fahimta wannan ismu tafdil ismu tafdil ne kuma cikin ma'anar shi ake ake nufi domin mafi kyau ake son mutum ya faɗa an gane magana ba ba mai kyau ake son a faɗa sabanin mu yadda muke so sannan wannan kuma a hatta da bani isra'ila Allah ya musu wannan wasiyya wa idh akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna ko gaya ma mutane magana kyakkyawa ina fata an fahimci shi yasa Allah ce wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama magana mai kyau ake so mutum ya saba da fada bakin kai saba da fadar magana don magana tana da hadari halshi yana daga cikin abin da ibnu qayyim yake fada tana daga cikin gabban da motsa su yana da sauki kuma daukar zunubi yana da sauki zaga wani yana kokarin bin Allah ta kowace hanya neman halas ibada amma kuma halshin shi ba kyau bai san cewa ba zai iya kai shi zuwa ga wutar jahannama kenan kamar da hadisin nan namu azan da cewa hal yakubban nasu eh na'am ala mana khairuhum illa hasairu alsinatihim abinda bakin su abin ga dibi shu'ara mawaka dibi malamai da suke da'awa dibi yan jarida da suke yada maganganu a cikin al'umma duk wannan zai shafe su dibi zaman zamantakewa kalima guda za a iya faɗa ta zamanto sanadiyyar yaki a duniya jarir ɗaya daga cikin shu'ara a na daula bani umayya sai ya ga ana wani taro banil abbas suna taro za su yi kudeta juyin mulki ake cewa ko ko ba haka ba sai ya yi wasu baitutuka waɗanda suke nuna kada a zo kudeta in an yi ta ce nasara kaga za a kashe shi kuma kada waɗannan masu mulki su ce to dan me yayi shiru bayan kudeta ta yi ishuwe ba a samu cin nasara ba sai waɗansu baitutuka ya faɗi ana shirya kudeta amma bai fito ga fili ba in kudeta ta yi ishuwe ba za a kama shi ba sai a ce a ai muku magana na gaya muku in kuma kudeta ta ce ta ni ban yi furuci ba ni magana ta tana iya ɗaukar ma'anoni da dama sai ya ce ara khulalar rimadi wa midanarin wa yushiku an yakuna laha diramu alam tara anna an-nara bil udayn tuska wa anna al-harba awwaluha kalam yace ara ina ga tsinkaya khulalar rimadi tsaggiyar ar-ramad shine wato habbi wa mi donare ina ganin akwai sauran wuta yace wa yushiku an yakuna laha diramu wannan wutar ta yi kusa ta tashi tana ci bal bal bal bal bal bal ko ba haka ba yace alam tara anna an-nar bil udayn tukka ashe baka ga wuta ba da ice biyu ne ake hada ta ta tashi da nan ta zango bara wa anna al-harba awwaluha kalamu yace duk yakin duniya daga tatar baki yake farawa kaga ashe kalima tana da khatari ina fata an fahimce ni to sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi ingantacce wanda Abu Hurairah radiyallahu anhu shi rawaito wannan hadisi wanda Imam Bukhari da Imam Muslim da kuma Imam Nasa'i sun fitar da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin wannan hadisi inda al'abda la yatakallamu bil kalima lalle bawa yana furuci da wata kalima an gane ma ya tabayyanu laha an gane ni ma'ana bai kalli hatsarinta ba an fahimce ni a wasu riwayoyi ma sun zo da ma yulqi laha balan bai dauke ta komai ba ina fata an fujiru da wadansu riwayoyi su nuna cewa wannan mai cewa ma yulqi laha balan bata inganta ba amma wannan riwaya ta zo da kumsin ma'anar abin da ta zo da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yazillu biha fi ya zillu zai yi talallabiya daga zalla ya zillu ne zai yi talallabiya biha saboda ita alba'u sababiya fi nari a cikin wuta abada ma bainal mashriq wal maghrib mafi nisan gabas da yamma kaga wannan ya nuna mana cewa ashe kalmomin da muke faɗa suna da hatsari gare mu sannan Allah ya faɗa a cikin suratul isra ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع حقيقة جي أشي دو أبند ذاك جي والبصر دا أبند ذاك جي والفؤاد دو زوتي يركا كل أولئك كان عنه مسؤولا أشي قبند دوكا Allah zai tambaye mu to sami'un kinnan Allah yana ji da abin da ake faɗa duk gaba ɗaya safiya da marice sama da ƙasa alim Allah masani na ga abin da zuciyar mu sun kumsa to shi yasa wani lokaci za a faɗi kalma amma ba abin da ake so da ita ba shi an ka faɗa shi yasa suke cewa kalimatu haqqin urida biha al-batil kalima ce ta gaskiya amma banna ake nufi da ita kamar makin ka zo ce ma ai duk duniya babu wanda nika so irin ka kaga da yace ma duk duniya ba wanda nake kauna irin ka ai kalma ce mai kyau ku amma laisa fi ma fi qalbihi ba abin da ke cikin zuciyarsa ba kamar yadda laraba suke cewa an-nisa fi famihinna shakhsun akhar wa fi rajulihinna shakhsun akhar mata suna da wata al'ada wanda suke so cikin bakin su daban wanda suka kudurta suna so cikin zuciyarsu daban tana da kamar yadda suke cewa sarmayinki nawa masoyinki nawa sai su ce ina da abin nan wawa ɗari ina da masoyi guda wai wawa ɗari kenan waɗanda ake nuna ma ana kaunar su amma ba son su ake yi ba ko ba haka ba wanda ake kauna kuma cikin zuciya guda na'am sai can inda kuka ce inna sam'a wal basara wal fu'ada to wajen fu'ada din nan zuciya to tunanin da dan adam yake yi kamar zuciyarka Allah wa laqad khalaqna al insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu amma na ana nufin i'tiqadat domin ba wai ana nufin abinda mutum yake tunani ba wani lokaci an ce kamar hadisi na sa hadisi da muke so kaza cewa Allah ya yafe ma an ummati yani
amma eh hatta ne mata da su amma lan ta kallan bi yawa na ana ta ce i'tiqadat ne ai da zuciya ne ake kudurta komai kuma ita ce al-masdarul kamil li a'malil insan ita ce take dauke da dukkan abin da adam yake son ya aikata ina fata an fahimta saboda kana samu yawa ka samu cin karo da abin nan ba ba laifi saboda irin wannan yana da kyau sosai to kaga kenan ita zuciya abu ce mai muhimmanci kuma kalima abu ce mai muhimmanci don tana iya kai mutum wutar jahannama kuma za ta iya kai shi aljanna don kalima ta wadda za ta kai mutum musulunci shiga aljanna ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba kuma wanda za ta kai mutum kafirci ya ce bai imani da Allah ba kaga ashe abinda ka faɗa yana iya kai ka aljanna yana iya kai ka wuta sabanin abinda mutane kawai sun manta da shi ko ba su dauke shi komi ba wata rana za su ka kansu a cikin mummunan matsayi yawwa to nan ya sa wani wata rana shekara jana ma ran laraba ya min tambaya ya ce mini wato mutum ne ya ce shi sunan shi kafiri amma musulmi ne to ya rufe sai na binciko kenan yana da kyau nan a dan ƙara waye ma jama'a kai irin mutanen shi musulmi ne kamar yadda irin da ya musulmi sai ga mutum ya ci musulmi ne amma sai ya nemo sunan dan kwallo ya sa ma kai ne yawancin suna na musulunci ba a kiran shi da shi babu matsala wannan ai insha Allah shi ka rika ce mai kafiri insha Allah za mu yi magana kan wannan abu ne mai sauki idan musulmi ya yi furci dama mutane in za a kasa su za a kasa su ne kashi hudu a duniya an gane ni amma fil haƙiƙa kashi uku ne na farko mumini shi ne mutumin da ya yi imani a zuciyarsa sannan kuma da bakinsa ya faɗa wannan mumini ne mutum na biyu kafiri wanda a zuciyarsa ya ƙudurta kafirci sannan kuma ya yi furuci da shi ba su da matsala na uku tsakatsakiya su ne munafikai sun ƙudurta kafirci amma sun yi furuci da imani sai mutum na hudu wanda ya kudurta imani amma ya yi furuci da kalima ta kafirci to wannan sai a bashi matsayi biyu in akwai uzuri da lalura waɗanda suka tilastar da shi ya yi to yana da matsayin musulmi in babu uzuri da lalura kawai cikin jin daɗi ne yasa ya yi ya kafirta Allah ya ce man kuriha man kafara billahi min ba'dihi min imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kaga wanda yake yayi imani da Allah kafirai suka ci nasar da shi wuce dole sai ka ce kai kafiri ne ya faɗa to wannan ya kafirta abu na biyu yayi ya musulmi yana da matsayin musulmi kafirai suka tilastar da shi da suka tilastar da shi sai ya zama to ya furta shi kafiri ne yana da matsayin musulmi bi sharta in dai tilastar so ta kai inda za su iya kashe shi an fahimce ni ba za ta zama matsala ba tunda bai yiwa kai hakan gaisu misali na sai faransa a ce ce kai kafiri ne in ba haka ba mu rika shiga faransa in ce ni kafiri ne tunda ba dole bane sai ka shiga faransa an fahimci wannan da kyau ina fata an fahimci ko ko akwai wata maslaha ta musulunci dan leƙen asiri niki in dace ni musulmi ne za a gano ni in dace ni kafiri ne ba za a gano ni ba wannan ba matsala bane in ce ni kafiri ne abu na biyu kalima ta kafiri sai in ya zamanto yana nufin kafirci na addinin musulunci kaga da mustalaha ya zo don akwai kafirci wanda ba na addinin musulunci bane shine mutumin da yake noma suna ne kafiri kamar sale ghaisin a ajabal kuffara na batuhu inji Allah nan kaga manowa duk kafirai ne amma abinda ake nufi da al-kufru as-sitru fil lugha shine ka rufi wa summiya al-kafiru kafiran li'annahu satara ni'ma Allah alayhi an sanya ma kafiri suna kafiri saboda ya ɓoye ni'imomin Allah ma'ana kenan ya ki aiki da su ya ki sanya su ta hanyar Allah shi yasa wani daga cikin mai alghas kacici kacici wata mata ta zo yana noma sai tana neman sadaka tana goye da ɗanta sai ta tambaye shi taimako sai ya ce mata ana kafirun ya ce billahi siri anti rabbi to sai suka ce malamai suka ce ai bai kafirta ba da ya ce ana kafirun yana nufin ni manomi ne tunda ya ce ka masa da gaisin a ajabal kuffara na bato billahi siri shi ba yana da alaka da kafirun billahi bane a'a billahi dan Allah siri ki tafi ki ta tafiya anti rabbi anti ke rabbi ba ubangiji na ba fi'ili ne ruba'i na rabba yurabbi tarbiyatan to an ce rabbi shine ka tarbiyanta okay to mace a cikin larabci ana kara mata ya'un in nace ma namiji izhab mace sai in ce izhabi in nace ma namiji qul mace sai in ce mata quli in nace takallam sai in ce takallami to hakan ga anan rabbi ki sai ki tarbiyantar da kanki to shi yasa kaga kalima da mustalahat ɗaliban ilmi da malamai ma suna shan wahala cikin wannan kuma abu ne wanda ya kamata mu yi hattara da shi ina fatan an fahimce ni to wannan kaga bayan mun fahimci abinda an ma'anar mustalah da kuma ayoyi na alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke nuna hadari na amfani da kalima yanzu za mu tashi sai mu zuwa ga wato da kuma nau'i na alaka ta kalima ta mustala yanzu za mu zo ga mu kawo waɗansu kalimomi ɗaya bayan ɗaya wanda za mu yi ƙoƙari insha Allah rabbul alamin mu faɗi waɗansu kalimomi kafin lokaci muna halinsa kuma sati mai zuwa mu ƙarasa da waɗansu insha Allah in mun ga akwai hali kuma mu ƙara da wasu kila mu samu ko sati uku akan wannan maudu'i dan maudu'i ne mai muhimmanci kalima ta farko da za mu buɗa fage da ita mu share fage da ita ita ce kalima ta al-islam al'islam a cikin larabci wato masdar ne na aslama yuslimu islaman wato if'alan domin duk fi'ili wanda yake an ya zo a kan alawaz ne af'ala to masdar kin shi if'alan ne kamar misali yanzu idan na ce akrama yukrimu ikraman anzala yunzilu inzalan afsada yufsidu ifsadan admaga yudmiru idmagan to haka aslama yuslimu islaman to aslin shi miƙa wuya ne sawa'an na miƙa wuya ga Allah na miƙa wuya ga 'yan sanda na miƙa wuya ga sojoji na miƙa wuya ga waɗansu mutane ina musu biyayya aslamtu amma musulunci a namu shine al-istislamu lillahi bit tauhid shine ka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya kore dukkan miƙa wuya ga kowa annan ana nufin miƙa wuya ga Allah bi tauhid ta hanyar tauhidi wal inqiyad lahu bi ta'a sannan kuma ka miƙa wuya ka yi kankan da kai ga Allah bi ta'a ta hanyar yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a wal khulus min shirk ka kubuta ka barra daga cikin kowane nau'i na shirka to kaga wannan shine abin da ke nuni da musulunci a musulunce kenan kaga kenan ma'anarsa a cikin larabci am ne ya shafi miƙa wuya ga kowa amma ma'anarsa a musulunci kana fahimta ta to shine miƙa wuya ga Allah Allah ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin haka balqis ta faɗa duk da yake sunansa bai tabbata ba a cikin alkur'ani ko hadisi balqis ban san hadisin da tabbata da ba ko ayata alkur'ani dan haka dai yana nan dai sai tafsiri suna kawo shi dai suna kawo shi qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin aslamtu na mi kawiya ka gane ma'a sulaiman tare da annabi sulaiman lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai duk da yake ta miƙa wuya ga Suleiman domin ta ba da kanta ma'ana ba ta yaƙi da shi ba wannan ba shi ake zance ba nan ko sai ta ce mun ba da kawunan mu ga Allah domin ta yi zancen babban miƙa wuya wanda shi ne abin da ya kamata an fahimci wannan da kyau
ina wancan miƙa na farko na'am saboda ba ta yaƙi ba ta yaƙi da shi ba a'a ba ta ma yi zancen shi ba aslamtu ma'a Sulaiman tare da shi yawa tare ma lillahi ba ta yi magana wancan ba saboda wannan shine babban abin da ya sa kuma shi annabi Sulaiman bai damu wadan dama abin da ke so ta musulunta ba wai ta miƙa mai wuya ba musulunci ba ya zo bane dan yana son ya mulki mutane ko ya mallaki dukiyoyinsu ko ƴaƴansu ko matansu ko kasashensu a'a musulunci ya zo ne dan a bauta ma Allah kaga bai mata magana wannan ba kuma wannan da nuna maka tana da karfin imanin da kamar ita yanzu ga Allah ne ta mai da kanta ba ta kallon wancan abin kamar wata mamaya ce akai mata mun fahimci wannan da kyau to kalima ta al-islam kaga tana da ma'ana to sai al-mustalahat yanzu sai turawa da suka yaki musulunci sai suka yi kokari sai suka ce a'a islam kin nan ba guda bane kana fahimta ta sai suka zo akwai al-islam akwai al-muslimun dole sai mun bambanta tsakanin al-islam da al-muslimun awwal al-islam addini ne al-muslimun musulmai to in aka ce wani musulmi ne ba ana nufin shine musulunci ba domin musulunci daban musulmai daban musulmai su ne mutane da suka yi imani da wannan addinin addinin kuma shi ne alkur'ani da sunna da abin da suka karanta to inda za mu fara samun babban bambanci al-islamu hujjatun ala al-muslimin wa laysa al-muslimuna hujjatan ala al-islam musulunci shine hujja akan musulmi musulmai ba su ne hujja akan musulunci ba don mi za a iya samun musulmai suna caca ko ba musulmi ba su caca ana samun bare ana samun musulmi suna zina ko ba su yi ana samun musulmi suna ƙarya ko ba su yi ana samun musulmi suna zalunci ko ba su yi to madalla to amma musulunci ya ce ayi ƙarya a Allah subhanahu wata'ala ya hana yin ƙarya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula musulmi suna yin zina ko ba su yin zina Allah ya ce ai zina wala taqrabu zina ba ma ai ba Allah ce kar a kusance ta ko ba haka ba musulmai suna zalunci Allah ce innahu la yuhibbu adh-dhalimin ko ba haka ba to kaga ashe anan sai mu gane cewa idan musulmi ya aikata wani abu ba za mu ce musulunci ya aikata ba kamar yadda turawa suke amfani da wannan kana gane ne sai mu ce wani musulmi ya aikata to mai addinin shi yace kayan dokokin ku ku waɗanda kuka aza shin Allah ya bashi umarnin ya aikata haka Allah bai ce a yi zina ba Allah bai ce a yi caca ba Allah bai ce a yi ƙarya ba Allah subhanahu ta'ala bai ce a yi zalunci ba Allah bai ce a yi kaza ba Allah bai ce a yi kaza ba kaga wannan yana da muhimmanci sosai musulmi ya fahimci wannan kenan sai nan sai ya zamanta ko ma shi musulmin da aikata wani abu to akwai abin da ma addini ya ce ai mai eh hukunta a mus a addinin shi kuma a addinin nashi ma ba su yarda wani lokaci tunda mu an ce an yi zina in ka taɓa yin aure a kashe ka kuma ba su yarda mu yi wannan an ce in kai yi sata a yanke ma hannu in ta kai rubu dinar da sauran sharuɗa ko ba haka ba kuma ba su yadda mu yi wannan kaga wannan yana nuna maka cewa akwai wata yaudara to sai a tura suka yi amfani suka bambanta sai suka ce muna almuslimu in musulmi aikata abu sai a ce al-islam kaga wannan ɗaya ne daga cikin yaudara ta al-mustalahat wadda da yawan musulmi ba su fahimce ta ba shi yasa kana kyamar ɗan uwanka ka gane ni kana kyamar dan uwanka amma kai baka sani ba ta wace hanya waɗannan mustalahat suka kwararo muna cikin manya manyan hanyoyi guda biyu hanya ta farko ita ce hanyar wasailul i'lam media ma'ana yanzu misali mafi yawancin labaran da muke sauraro ta ina suke zo muna turawa ne ke da su manya manyan kamar yaɗa labarai na duniya na turawa ne kana son labarin Nijar ba ka sauraron radiyon Nijar saboda baka yarda da radiyon Nijar ba kuma bai da labarai masu yawa sai ka saurari BBC sai ka saurari Deutsche Welle sai ka saurari RFI ka gane ni sai ka saurari radiyo na America Voice of America lokacin nan ne zaka saurari labaran da zaka yadda da su ka gane ni to taran waɗannan mustalahat sai suka zo muna ko kuma ta ina suka zo muna sun zo muna ta hanyar wato karantarwa domin ana karantar da muni da yaren turawa za ka iske kasashen da faransa ta yi ma mulkin mallaka da faransanci ne ake karantar da mutane za ka iske kasashen da ingila ta yi ma mulkin mallaka da ingilishi ne ake karantar da mutane za ka iske kasashen da portugal ta yi ma mulkin mallaka da yaren portugal ne ake karantar da su ko ba haka ba haka spaniya za ka iske kasashen da ta yi ma mulkin mallaka da yaren spain ne suke magana Espan, abin da suke cima Espanyol. Kenan kaga dole kalmomin da suke amfani da su da yadda suke son su yi amfani da su ta wannan hanyar za mu amfani da su. To wannan sai kai mu cikin matsala a sa ka yaki dan uwanka baka gane ba, a sa ka ɗauki mai laifi kuma alhali bai da laifi. Ka fahimci wannan da kyau, to wannan yana daga cikin abin da ya sa dole sai an yi takatsan kuma wajen asalin asalin kalima da ma'anarta da me take nufi ma kanshi. tunda kalima tana iya ɗaukar ma'anoni da dama sannan kuma kalima ɗaya tana iya ɗaukar ma'ana biyar shidda bakwai takwas sannan kalima tana ɗaukar ma'ana cikin siyakin da aka yi amfani da ita shi ne ake cewa context ina fata an fahimci cikin context cikin da anke an kai amfani da ita nan tana ɗaukar wata ma'ana
sannan da larawa fitna siyaqul kalam wa sibaquhu yawa ka bakka kalli mi zai zo baya mi zai zo gaba sannan ka bata ma'ana duk da yake yanzu misali na san ma'anar kalima kaza to amma ya kamata in dubi abin da ya zo baya ko gaba ko in hada su ma gaba ɗaya saboda kar in fita da wata kalima yanzu ni ce fa wailul lil musallina kalima azaba ta tabbata gaba sallah sai ni tsaya nan kira an ce abar sallah alhali ko Allah ce alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un wa yamna'un ma'un kaga in baka kalli farko da karshe ba wanda musamman yan qur'ani da suke karon kasu yan qur'ani suke irin wannan tafsiri sai su dauki daidai inda suka so kawai su yanka su ba da ma'ana su sani inda su abu nuwa su daga cikin shu'ara ya taɓa amfani da wannan zamanin daular abbasiyar riki malamai sun ce ya tuba a ƙarshe musulmi ne amma ya shiga irin waɗannan abubuwa daga baya an ce ya musulunta ya kuma musulmi na gari yake cewa da'il masajid dalil ubadi yaskunuha wamshi bina ila al-khammari yasqina ko wasir bina ila halati al-khammari yasqina a wata riwaya ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين abokin shi ya zo ya ce ba da mu tayi masallaci an zo za a taya sai a ce mu tayi masallaci yace da'il masajid lil ubadi yaskunuha kamar masallaci ne ga masu ibada can masu son aljanna su je can su ita sallar su suna duke duken su wasir bina ka tafi da mu ko wamshi bina ka tafi da mu ila hanatil khamari yasqina mu je gidan giya ko shagon giya tun da can da suna shanta a shago kuma a wurare yaskina ya bamu jiya mu sha mu filin ma qala rabbuka wailul lil ulasakin Allah bai taba cewa ba kalma azaba ta tabbata ga waɗanda suka yi shagiya suka yi mayi walakin qala wailul lil musallina sai dai sun ce kalma azaba ta tabbata ga masu Allah haka Allah ya faɗa isto da haka zan ce ma mu je mu sallah ai hatsari ne ina fata kana fahimta ta to kaga ashe asiyaq da al mustalah abubuwa ne masu hatsari wanda ya kamata mu fahimce shi to anan sai in zo in baka misali guda biyu ko uku kan yaya ne turawa suke amfani da su saboda su kautar da hankalin mutane na farko sai su zo su ce maka al-islamun nigeria musuluncin nigeria al-islamun nigeria musuluncin nigeria al-islamul amriki musuluncin america ok al-islamul pakistani musuluncin pakistan suna so su nuna kowace ƙasa tana da nata musulunci na daban wannan kuskure ne a'a za a ce almuslimuna fi Niger musulmi a ƙasar Niger almuslimuna fi Nigeria musulmi a ƙasar Nigeria المسلمون في باكستان مسلمي أكسا باكستان المسلمون في أمريكا musulmai a ƙasar Amurka domin musulmai su ne suka bambanta musulunci iri ɗaya ne bai bambanta ba. Musuluncin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da annabawa gaba ɗaya musulunci guda ne. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون dukkan annabawa Allah ya tabbatar da babu addini da sun ka zo da shi ba musulunci ba ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wama kana minal mushrikin inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi halifan walam yakun minal mushrikin kaga zance a ce yahudanci ƙarya ne in yahudanci da gaskiya ne musulunci ne kiristanci in an bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma musulunci amma sai suka kirkiro ƙarya to kaga ashe a ce musuluncin Nijar musuluncin Najeriya ƙarya ne sai dai a ce musulman Nijar musulman Najeriya don saboda ka a danganta ma musulunci abinda musulmai suke aikata wanda musuluncin bai umurce su da shi ba ka fahimci wannan da kyau mal shi yasa aka cewa wani daga cikin malamai sun yi riwaya Muhammad Abda ake kiransa malami ne na ƙasar Misra za a tura ɗaliban ƙasar Misra su je karatu France sai aka tura malamai tare da su saboda su rinka kula da al'amarin su na addini kada ɗabi'un su su lalace karshe su ma sai sun ka tasirin da turawa to da yake an an faɗi ta magana mashura ta shi sun ce ba shi ya faɗa ba almuhim maganar yake suke cewa ko kuma wani kafiri ne ya musulunta sai ya zo kasashen musulmai ya yi haji ya koma to suka ce ya faɗi wannan magana yake cewa shi kafirin kamar da suka ce alhamdulillahi alladhi ja'alani musliman qabla an a'rif ahwal almuslimin walau araftu ahwal almuslimin qabla an aslamtu lama aslamtu yace na gode ma Allah da ya sanya ni nan musulunta kafin in san halayen musulmai domin da na san halayen musulmai kafin in musulunta da ban musulunta ba su ko suke cewa wai Sheikh Muhammad Abda ya ce ra'aitu islaman bila muslimin wa ra'aitu almuslimina bila islam ra'aitu islaman na iska musulunci bila musulmina amma ban iska musulmai ba turawa kenan cika alkawari ko ba haka ba kula da ɗabi'o'in mutane adalci tsakankanin al'ummar su amma wa ra'aitu muslimina bila islam na iske musulmi ba musulunci mu ga muna muna cewa mu musulmi ne amma duk abin da duk kuma sallar da ma musulunci ce kar a aikata nan ne ta samu gidi da gindin zama a cikin kasashen mu muna fahimtar wannan da kyau ko to kaga a ce wannan wayo ne turawa suka yi muna saboda su nuna muna cewa akwai bambanci tsakanin wato babu bambanci tsakanin musulunci da musulmai duk abin da musulmai suka aikata a danganta shi zuwa ga musulunci wanda za mu zo ba mu ma kari kan wannan kalima ba za mu zo mu bayani insha Allah sati na gaba akwai islam mudiri musulunci na zamani wanda ya kamata musulmi su karba kenan su aje wancan musulunci akwai musulunci islam radical musulunci mai tsanani ko ba haka ba akwai islam kaza akwai islam kaza to kaga wannan duk yaudaran hakkullan mutane ne su kautar da mutane daga musulunci wanda yake shine musulunci na gaskiya an fara nuna mana lokaci ya matso da haka abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tsari na zuwa daga bakin babban malamin shi ne Abdul Malik bin Khamis Allah ta kan da alkhairi kuma Allah ba mu iko aiki da abin da malamin suna tada za mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a kuma sai sashi na sama insha Allah ranar to za mu dawo mu ci gaba da wannan maudu'i kuma da yawa suka ji a dai maudu'in tsoyin taba na yanzu na aka soma insha Allah muna fata Allah shi malamin jagoranci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duka masu taimaka ma addinin musulunci ko da ƙarfin su ko da kuɗin su ko da dukiyar su ko da lokutan su Allah ya taimaka musu gaba ɗaya Allah ya biya musu buƙatun suna da kai akwai da shari'a Allah ya canza mai da nan sai da biya muna gaba ɗaya da Allah muna tawassuli da wannan ibada ya Allah muna roƙon ka duka waɗanda suke kwance asibiti wanda suke kwance da yanzu ba su lafiya Allah ka ba su lafiya gaba ɗaya da Allah muna roƙon ka duk wanda suka rasu tun zamani annabi Adam alaihi salatu wassalam da sun musulmi ne masu imani Allah ka jikan su mun kuma ta mu ta zo Allah ka samu ta imani Allah ka dauka musulunci da musulmai Allah ka dauka wasu da kafirai ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين